بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأنك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai wannan rana a ta Lahadi 27 ga watan Muharram shekara ta 1448 wanda ya daidai sha biyu ga watan Julai 2026 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muka saba duk sati muna karatu cikin kitabul ubudiyya da shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi alayhi rahmatullah muna shafi na 49 malam yana yi mana magana akan al-huquq al-mushtaraka da kuma al-huquq al-khassa lillahi ta'ala ماذا يتي وقال الله وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فالإيتاء لله وللرسول كقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأما الحسب وهو الكافي فهو الله, فهو الله وحده كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلط غلطا فاحشا كما قد بسطناه في غير هذا الموضع وقال تعالى أليس الله بكاف عبده وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله الأبرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار إذ هو ربهم إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر فما شاء كان وإن لم يشاء وما شاءوا وإن لم يشأه لم يكن وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم إلا هو سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه وسواء علموا ذلك أو جهلوه لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحلا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه ابن تيمية waɗannan maganganu yana ta shimfiɗa mana yana ta mana shimfiɗa ce don ya mana bayanin menene ake kira wato ubudiya ta istirar da kuma ubudiya ta ɗau'in wa waktiya kamar da muka shafa da ubudiya ta istirar shi ne mutum ya riga ya tsinci kanshi a yanayi da ba zai iya fita daga bautan ubangiji ba shi ne ba zai fita daga tsarin da ubangiji ya halicce shi a kai ba in shi dan adam ne ba zai fita daga irin rayuwa da salo da ubangiji ya wato halicce shi akan wani rayuwar ba zai ci zai sha zai yi bacci wannan duka bauta ce yake ma ubangiji sai dai ubudiyya ce ta ittira to banda wannan kuma sai akwai ubudiyya ta طوع وكره آه، طوع و- واختيار shi ne wato bautantuwa zuwa ga Allah ta'ala haɗe da soyayya haɗe da girmamawa haɗe da ƙasƙantar da zuciya da gabobi zuwa ga abin da Allah yake so ya yarda da shi to shi ne ibn tamiya nan yake ci gaba da gaya mana cewa a- akwai abin da ibada ce wacce take tana da wasiƙa ibada ce wacce take ubangiji ya sanya in kana son kai ibada sai dai ta hanyar annabawa to wannan ibadan babu laifi kana iya raba Allah da manzansa a ciki kamar soyayya ka ce ina son Allah da manzansa idan ka kawo da ba za ka ce ina son Allah sannan manzansa ba dole sai kayan nan ba saboda muhabbatullah san ubangiji ana son shi ne ta hanyar biyayya ga annabi wannan wannan shine shi yasa wato ake hadawa haka zalika wato da'a kana iya cewa da abin da ka gani an yi ma addini da'a ka ce da'a Allah da manzansa ba sai ka ce da'ar Allah ta na manzo ba saboda da'a din ita kanta ana ana sanin ta zama da'a ce ga Allah ta hanyar annabi haka na da aje a nemi yardarsa aje in annabi yana raye aje a yardar da shi a sa musu farin ciki wannan sa wa annabi farin ciki da taimakon sa wannan ibada ce in ana neman uban a yarda da ubangiji to sai a yarda da annabinsa sai ubangiji shi kuma sai ya yarda to wannan shi ake kira al-ibada al-aqwa al-haqa'iq al-mushtaraka alhaƙa'iq almusharaka wanda annabawa suna da wani kaso sai dai kasan nan yana cikewa ne zuwa ga kasar ubangiji yayin da kace kana son annabi to san da kake ma annabi zai tike da kai zuwa ga soyayya da Allah yayin da kace kana yi ma annabi da'a da'a da kake yi ma annabi zai tike da kai zuwa ga yi ma Allah ta'ala da'a yace wannan sabanin sabanin ibadu wanda suke ubangiji bai sanya musu wasu ba bai sanya musu wani dan tsakiya ba kai tsaye kawai idan kana bukata sai da ka roki Allah kai tsaye kamar addu'a kana bukatar ubangiji ya biya maka bukatunka to sai dai ka roki Allah kai tsaye ba za ka ce ka ce wai ina roƙon Allah da annabi ba wannan kaga baya cikin abin da yana da cikin khasa'is al-uluhiyya ne yana cikin wasu abubuwa ne da suka ke banta da ubangiji shi daya ba za ka hada ubangiji da da wani ba idan ubangiji yayin da zai umarci annabi sai ce wai za ka harka ibadi a ne fa ini qaribun ujibu da'wata da'i da da'a sai bai ce ga kana su kira ka ba sun kira ka su kira ni a sai ce su kira ni wannan ita ce bauta haka zalika tawakkali da wato tsoro tawakkali na ibada tawakkali shine wato dangana zuciya ka dogara cewa duk abin da kake so to ubangiji ne ka dogara wajen ya samu maka da wannan abin duk abin da ba ka so ubangiji ne ka dogara wajen ya tunkuɗe maka wannan abin haka ba da ka soyayya a tsoro a ka ji cewa kana tsoron ka saba ba ka saba ma Allah ta'ala kar ka shiga wuta ka ji cewa duk abinda wato zai ci karo da tsoron ubangiji to wannan tsoron ubangiji zaka fara gabatarwa wannan tsoron tsoro ce ta ibada ba za ka ce kana tsoron annabi a haka ba ba za ka ce tsoron Allah da manzansa ba a sai ka ce tsoron Allah shi daya saboda wannan ibada ce zuriya wannan ubangiji bai sanya bai sanya wato a a wata wasu ba ba to a- abin in- abin da ya sa su a can bangaren aka zama suna da wasu ba saboda in an lura ba suna da alaka ne da wajen da'a da wajen ba da shari'a da sauransu wannan duk annabi yana yi kana iya cewa mu koma zuwa ga littafin Allah da anna- da sunnan manzo Allah ba sai ka ce sunnan sunnan manzo Allah ba wannan ba sai ka faɗa wannan ba saboda dama sunnan annabin tana yin bayani ne da littafin Allah kada ka hada suke kana ce za ka ce littafin Allah da manzansa shari'ar Allah da manzansa saboda shari'ar Allah da manzansa abu ne guda daya tafarkin Allah da manzansa tafarkin Allah da manzansa wannan abu ne guda daya amma duk abin da ke da alaka da abin da ubangiji zai yi maka a matsayin ya baka arziki ko kuma abin da kai zaka yi a matsayin ka kaskantar da gabobinka zuwa gare shi kana roƙarsa to wannan manzo Allah ba shi da kaso a ciki ko ko kadan in aka yi kuma ayi shirka to shine mun jami'a yana tarbuka mana wannan misalan sai ce Allah ta'ala ga shi anan ya ce walau ana rabu ma atahum Allah wa rasuluhu inda sun yaje da abinda ubangiji ya ba su sannan manzo Allah shi ma ya ba su sai aka ce abinda Allah da manzo suka ba su sai ba ce abinda Allah sannan manzo ba saboda me saboda manzo Allah lokacin yana raye yana raye zai dauko wani abu da izinin ubangiji da umarninsa ya ba su shi abu da yake na sababi amma yayi da umarnin wa da umarnin Allah ta'ala saboda haka Allah manzo Allah ya ba su amma da umarnin Allah sai ya zama abu ne guda daya tunda dama dukan shi yana cikewa ne zuwa ga arzikin da ubangiji ya wato dauko ya bayar sai ana tana cewa la'ana murabu ma atahum Allah wa al-ita wato aka dangata ma Allah da manzansa wannan a lokacin da annabi yake raye lokacin da annabi yake raye amma a yanzu idan ka ce Allah ne da manzo da manzon shi suka bani wannan kuɗin yanzu kaga annabi baya raye inda yana raye ka je ka same shi kuma ya ɗauko gashi ya baka sai ka ce wannan falala ce daga Allah da manzonsa Allah da manzon suka bani amma falalar ta waye falalar ta ubangiji ce amma bayarwa bayarwa magana ya baka saboda Allah ta'ala ya umarni ya baka al'ita wannan bayarwa a lokacin yana raye wannan babu laifi ana iya yi amma yanzu da bayan baya nan ba ka da dama Allah ya baka wani arziki ka zo ka ce Allah da manzonsa sun bani daga cikin falalar Allah ba za ka faɗa wannan maganar ba saboda a yanzu mai shi ba shi ya baka ba ubangiji ne ko baka ta hanyar wani ba za ka faɗa wannan maganar ba wala adam rabbu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu suka ce hasbuna Allah Allah ta'ala ya isan mana kaga dake al hasbu isarwa bayan da arziki wannan aikin ubangiji ne ba aikin manzon Allah ba sai ubangiji bai sanya hasbuna Allah wa rasuluhu ba basu sai ne ce sun ce qalu hasbuna Allah wa rasuluhu ba amma dai wajen ita bayarwa sai ce ma atahum Allah wa rasuluhu amma da alhasbu sai bai ce hasbuna Allah wa rasuluhu ba wajen ka fahimci shi alhasbu wannan ga Allah ne kadai tunda an hakikanin ka ce Allah ya isan maka abinda kake magana ya isan maka shine ya isan maka a matsayin mai bada arziki ya isan maka a matsayin mai karewa ya isan maka a matsayin mai tunkuɗe maka abinda ba ka so wannan duk wasu abubuwa da suke da alaka da ubangiji shi daya ba za ba shi da kaso a cikin wannan sai Allah ta'ala ya ce wa qalu hasbuna Allah sayyu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu lalle ubangiji zai ba mu daga cikin falalansa na manzansa sai a wajen al'ida ko sai a fara hada Allah da manzansa saboda a lokacin annabi yana raye yana bayarwa da izinin ubangiji saboda wannan abin da yayi ya bayar da izinin Allah amma shi din kanshi ya bayar saboda haka sai aka danganta bayarwar da Allah ta'ala yayin da aka zo wajen arhaba wato kwadayi abin da ke hannun ubangiji da yake manzana ba shi da kaso wajen bada aljanna ko wuta sai aka ce wa inna ila Allah razibu mu kadai da Allah ne muke kwadayi abinda ke wajensa wato sai inda suna kwadayin aljanna ne aljanna kuma ba da muke rabawa ba Allah ta'ala shi ke raba kayansa a wannan ayan akwai gayan tawili a ciki a wajen alhaqqul mushtarak abinda yake annaba na da rabo sai ubangiji ya hada tsakanin Allah da annaba amma abinda annaba ba su da rabo sai ubangiji kuma wato bai hada Allah da annaba ba wajen al'ita bayarwa in dauki wani abun da ina da iko in baka in kuma ce Allah ta'ala Allah ta'ala ne ya azurta ka ta hanya da wannan ina da iko wannan ubangiji ya bani ni amma zan iya wannan saboda haka ubangiji a nan sai ya danganta mu manzo Allah al'ita bayarwa amma da aka zo wajen alhasu saboda azurtawa na Allah ta'ala ne da aka zo wajen kwaɗayin abin da ke wajen ubangiji bayar da aljanna da karewa daga wuta wannan Allah ta'ala ne sai aka danganta mu ubangiji shi daya sai aka ce hasbunallahu sannan a can gaba ce idan Allah ya raza nuna ga Allah ne kadai muke neman wato a muke kwadayi malam ce fal ita lillahi wal rasul kaga anan in ka lura za ka ga bayarwa na Allah ne da manzansa bayarwa na Allah ne da manzansa wato abu da ibnu iya ke magana anan wato haƙƙi na muftarak annabi yana iya baka wajen sababi amma kana musabbibin shi ne ubangiji yana baka ne kuma da izinin ubangiji wannan abin da ke da alaka da kyauta na yau da gobe kenan amma fuska fuska shari'a wannan wannan wannan har bayan mazala ya kuma Allah shari'a sira da kuma ya ba mu wannan shine al'ita mazala ya ba mu shari'a ta da umarnin ubangiji saboda haka muna da dama mu zo mu ce ku koma da wannan rigimar da muke zuwa da Allah da manzansa wannan muka yi babu ba mai kuskure ba saboda har yanzu akwai sunnarsa har yanzu akwai sunnarsa kuma manzo Allah din shi ya kawo abin da gaske shi yasa anan yace ka kauli ka fadin sa wa ma atakum ar-rasul fa khuduhu abinda Allah ta wato annabi ya zo muku da shi ku karba amma na haku ba anhu kanta ko abinda ya hane ku ku hali saboda ubangiji maza Allah yana ba yana bayar da shi ma bayar da yana bayar da shari'a yana bayar da shari'a yana bayar da sunna sannan kuma yana yin bayanin abin da aka saka mashi na Qur'ani wannan kaga a su an kira al-huququl mushtaraka sai mu tamiya ya cigaba cewa wa ammal hasbu amma idan muka koma wajen shi wato isarwa wajen bada arziki isarwa wajen tunkuɗe maka abin da baka so shi da alhasbu wa huwa al-kafi shine wanda ya isar maka wa huwa fa huwa Allah wa'adahu to wannan na Allah ta'ala ne shi daya ka yin wannan na Allah ta'ala ne shi daya ba a sai Allah ta'ala Allah ya isa annabi ya isa in dai kana maganar wai isa wajen tunkuda abin da baka so da baka abin da kake so isa irin wannan isan da kake magana to wannan annabi annabi ba ba ya cikin abin da zaka danganta masa kaba qala ta'ala kaba da Allah ta'ala yace alladhina qala lahum an-nas waɗanda mutane suka ce musu mutanen suka ce musu innan nasu lalle mutanen fa qad jama'u lakum sun muku sun tattaro muku taron dangi akhshawhum ku guje su fa zadahum imanan sai wannan bayani da suka faɗa musu ya ƙara musu imani wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ta'ala ya isan mana ma da da abin dogaro in zama shine ubangiji wannan ayar a tana ba da labarin harita shi ta yakin uhud yakin da aka yi yakin uhud kamar da aka sani a nasara da ake nema musulmai su samu ba su same shi ba ba samu ba saboda wato abin da suka yi na saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma su ma kafirai yadda suka so su yi wato katantana musulmai baki ɗaya su kashe annabi su kashe duk wani wanda ke goya bayan shari'a su zuwa ba su samu ba saboda haka ne sai aka yi baran baran dai aka bar yakin haka aka tafi to sun tafi can sai suka ringa wato da sanin ma ina ma za su dawo kawai su ci gaba da wato su ɗanɗana musulmai kudan su su dawo su ƙara ta abinda suka suka fara yi abinda Khalid bin Walid ya fara yi ya fara wato ya fara yi amma daga baya bai samu haka ta bicin ruwa ba tunda bai samu ya kashe manyan wanda ake so a kashe a wancan lokacin ba an da kashe Hamza da su da bicin sahabbai amma shi manzala da ake son a kan masa ba a iya kan masa ba abubakar da umar da ake son a kan musu a wani lokaci sun su ne manyan wasiran manzon allah a wancan lokaci ba a iya kan musu ba don haka sai suka dinga cizon yatsa suna cewa a suna cewa wato ina ba za su je su dawo za su dawo su yi wannan yaƙi da to shine sai aka sami sashen wasu daga cikin mutane suka zo ya zo yana gaya musu cewa waɗannan mutane fa kada a ajulakum udda sun muku wani shiri za su dawo su yaƙe ku tsohon musulmai da aka gaya masa wannan maganar sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wato ubangiji ya isa mana daga sharrin su ubangiji ya isa mana daga sharrin su ma da da abin dogaro kuma in ya zama shine ubangiji ubangiji ya tsare mu daga sharrin su ya isa mana kuma daga sharrin su wannan shine abin da abin da ya faru malamai sun ce annasu wanda ya zo ya gaya masa wannan magana shine nu'aym ibn mas'ud al-ashda'i kamar da mujahid da ikrima suka faɗa su kuma annas na biyu innan nasa qaddama ulakum alladina qala lahum wannan lahum inda ake magana sune mu'minai sune annabi da sauran mu'minai suke faɗan cewa wato Allah ta'ala ya isan mana kuma lalle mu'minai wato Allah ta'ala ya isan mana madalla abin da gurin yana shine Allah ta'ala a nan kaga alkan me suka ce hasbunallahu saboda ubangiji ya kare su daga sharrin kafirai kaga wannan yana da alaka da wani aiki da ubangiji zai yi na ya ba su tsaro to ba da tsaro kuma aikin wane ne aikin Allah ta'ala ne ba aikin manzo Allah ba shi yasa a nan ba su ce hasbunallahu wa rasuluhu ba suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ma tare da abin da gano in ya zama shine Allah ta'ala ibn tabiya ya kawo mana wannan ayan wai dan mu fahimci cewa al-hasbu manzo Allah ba shi da rabo a ciki zaka ji dama yanzu wani abin da ubangiji zai ba zai tsare ka ko ya baka kasuwa ko ya tsare danka ko ya tsare maka shagonka daga yan fashi ka ce hasbi rasulillahi ko hasbi shaiki shaiki na ya isan min ko ka dauko ba wani dan fayar mutum ka sa wanda ka tambala da shirka wannan tsabagen zuriyar inta koka ne ga Allah ta'ala shi daya ba inda zaka ji a Qur'ani an ce hasbi rasulillahi balle kuma haka ba ce ma ka buda ka fada da ka ce hasbi shaiki kamar zaka ga yanzu musamman yan ɗarika tijariya zaka suna yawan cewa hasbi inyas haka zaka suna fada wani lokacin su rubuta ba ko kuma su yi in suka yi hoto su sa shi a ƙasa sai ya isar musu a babar ɗinsu a lafiyar ɗinsu a meye meye nasu su ce hajjibin shi wannan shi ne to maza na ba a ce a faɗa masa wannan maganar ba shi ne abin da shi anan ibn taymiya anan yake yake mana ishara qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi hasbuka Allah Allah ya isar maka wa man ittaba'aka minal mu'minin Allah kuma ya isar ma wanda suka bi ka daga cikin mummunai ya isa muku duka ubangiji din ya isa muku zai kare ku ubangiji din ya isa muku zai ba ku arziki ubangiji din ya isa muku zai ba ku abin da kuke so ubangiji ya isa muku zai ce ku ɗin ku abin da ba ku so wannan shine alhasbu ana wannan shine ma'anar sa Allah ta'ala ya isa maka ya isa mummunai wajen taimakon su da karfafan su da kuma tabbatar da dagadagan su wannan fasara shine fasara da din lokacin malamai suka yi din malamai haka suka fassara cewa hasbukallahu wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minina wannan wawun an yi afafanta ne akan wato ai hasbu man ittaba'aka ba ana magana wai Allah ya isa maka mummune sun isa maka ba ba ka ake magana ba amma ana magana hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin ai hasbuka Allah ya ayyuhan nabi wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minina su ma Allah ya isa musu حسبك الله تثبيتا ونصرة وتأييدا وحسب من تبعك من المؤمنين تثبيتا وتأييدا ونصرة wannan shine abin da tafsir fasal da malamai suka yi wannan shi abin da inda yake magana kenan kuma an ka duba duk maganganun malamai wannan shi duk fasaran da suka yi in ka je ka duba za ka ga abin da ake magana shine Allahu kafika wa kafil mu'minina Allah ya isar maka kuma ya isar mumunai wajen taimako da tabbatarwa da kuma karfafansu su wannan shine fasaran Amir ibn Sharahil Ash'abi shine fasaran Ata al-Qaratani shine fasaran Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam kuma shine ikhtiyarin Shaykh al-Mufassirin ibn Jalal al-Qadri za ku ga galibi muna yawan kawo wannan maganganu saboda wannan fasara da wannan aya ta kace akwai sabani aya wani na ganin ana magana Allah ya san maka kuma mu ne ma sun san maka dan da za ka iya faɗa to abin da sai ga lokaci muna yawan ta kawo wannan sunaye saboda ka fahimci cewa duk wanda ya faɗi wannan magana to sai a koma tunda dai addinin nan ba ne aka fuka da shi ba tun fil adam tuntuni akwai ubangiji yana aiko manzanni daga littattafan su kuma a cikin manzannin idan sun zo kuma akwai sahabban su masu masu bayanin wannan addini to manzon da ya zo ya yi bayanin addini sannan kuma sauran sahabban su sun yi bayanin addini tabi'an su wani almajiran su ma su yi bayanin addini sai mu koma sai mu je mu ga bayanin suka yi an ana sabani haka ake yi ba ana sabani kawai haka nan kawai kai ka faɗa ni in faɗa ni to shikenan in kai kai da ya daidai ni ma nai ya daidai ai abin ga na halaka kenan ni na ce duhu kai kace haske kai ce kuma duk daidai ne abu ne zama daidai ba magana guda biyu masu mai kishin juna kuma a ce daidai ne wannan kaga aka faɗa haka an sa ba hankali ba kida to shi ne mun tabi'a nan kyautar dajiya masu cewa a nan wannan ayar tana magana hasbukallahu wa man tabaka minal mu'minin ai Allah ya isar maka su ma sauran mu'mini sun isar maka masu irin wannan fasara take cewa ba haka bane yace ai hasbuka abinda ayar take magana shine ubangiji ya isar maka wa hasbu man ittaba'aka min almu'min kuma ya isan ma wanda bi suka jika daga cikin mu'minai a afwan ai hasbuka wa hasbu man ittaba'aka min almu'minina Allah wato wanda ya isan maka kuma ya isan ma wanda zai bi ka daga cikin mu'minai shine Allah wa man banna duk wanda kuma a cikin malamai ya zato annal ma'ana cewa ma'anar ayan ita ce hasbuka Allah wal mu'minuna ma'ahu wai ubangiji ya isan maka kuma mu'minai suna tare da ubangiji wajen isan maka kai ma فقد غلط غلطا فاحشا in ta kike to yayi kuskure kuskure mabayani kuskure da ya wuce gonar iri ba wato ya fasa baki a wannan wata cikin malamai wannan ibn taymiya yana yin raddi ne ma a wani malami masani da arabci malamin addini amma shi fasaran da yayi ba shi ne fasaran da su su ba yake yi ba ana kiransa alfarra abin wanda da san larabci ya zai je akwai akwai malami wanda san larabci ana kiransa alfarra imam alfarra da yana da ma'anin qur'ani duk wani qur'ani ya yi miki ɗaya bayan ɗaya yana bin kowace aya yana ramin yana faɗan ma'anan ta shi ba ana so ta ma'ani qur'ani yanzu akwai shi shi ya tashi yace hasbuka hasbuka hasbuka Allah wa hasbuka almu'minun dun alqa'idin shi ba rubuta abin da faɗa ba ya faɗa bangaren abu da mu girgima da mutane ba yace Allah ya isan maka kuma mumunai sun ishe ka ka tafi da su ka je ka yakin ka da su koma bayan wanda suka suka koma bayan mu'minin da suka zauna suka zuwa haɗu da kai wannan shi shi abin da ke magana kaga anan shi ya mai da alhafu anan hafu ne alkauni at-tahawili at-taskhiri wato kwadan kwace yana zan ce wannan ruwan ya ishe ni ko bi da ya ishe ni shi a haka ya gudanar da wannan lafazin alhafu su kuma faran malamai sun ala ibn shahid ash-sha'bi sun dauki wannan ma'anar alhafu ta bangaren uluhiyya da rububiyya ubangiji ne tunda ana maganar tsaro ne ana maganar taimako ne ana maganar karfafa ne shi kuma a nan yana fassara hajju a nan a matsayin isa ta fuskar cewa mutane biyu sun isa mutane uku sun isa alkauniya abinda ubangiji ya ba da dama ana iya samun wasu mutane ko wani abu da zai ishe ka kamar ka ce ya biyar ya ishe ni wannan isa ce ta halitta ta alkauni ta kasancewa kawai ba isa ce ta ba da tsaro ba to shi sai ya fassara cewa ka tafi annabi ka tafi wadannan yaƙi abinka ka tafi ka ci gaba da abin da kake yi mummunan da suke tare da sun ishe ka sai fasara wannan isan da wata ma'ana an fahimci wannan fasar shi abin da fasara kenan ba fasaran da su kuma yanzu su wa'annan yanzu su kwaye ke yi ba su ce hasbukallahu wa man tabaka min almu'minin Allah ya isa maka wajen bada tsaro wajen taimako su ma mu'mini sun isa maka wajen taimako ba shi anan yake fasara ba wannan shi alfarra ba irin wannan fasara yake magana ba ba shi ne nasara yawa ba shi ne nasara na to wanda ke ake shi an hasbul kauni haka ne haka ne idan in ya zama alhasbun da muke magana yana komawa zuwa ga taimako ne zuwa ga baka da kare ka zuwa ga tunkuɗe maka abinda baka so to ya ya koma aikin ubangiji kuma ya koma biyan aikin ubangiji kuma ibada ce wannan uluhiyya ce rububiyya ce tunda ulu- rububiyya shi ne yayin da ubangiji ya baka kariya uluhiyya yayin da farko kare na ubangiji ya baka kariya ka roke shi kaga alhamdu din ta zo amma idan ta koma alhamdul kauni a taskhiri wato isa ce ta fuskar abinda ubangiji ya horar da wannan abin zai iya isanka a rayuwa kofi ɗaya ya ishe ka ka sha shayinka yari biyar ya ishe ka ya ishe ka riga da wando wannan alhasbul kauni ne to in irin wannan ne wannan shi ya halatta kana dama ka ce naira hamsin ya ishe ka naira ɗari ya ishe ka kana da dama wajen ilimi ka ce malam wani ya ishe ka da abin da kake bukata da ilimi ai dama wato ubangiji ya horar da shi a zai iya baka wani abu irin wannan wannan shi zaka ji imamu at-tauri yana cewa إذا جاءك إذا جاءك تفسير عن مجاهد فحسبك به in tafsiri ya zo maka daga mujahid to ya ishe ka wato yana magana ya ishe ka zai hujja tunda abutacce ne ya ruwaito maka amma ba isa ta fuskar kariya ba an fahimci bambancin za ku ji imamu ahmad ana tambayar sa dan sa na tambaye shi to wane wane ba za a karba hadisin sa yace kai wane ya ishe ka wane ya ishe ka hasbuka fulan wato ya ishe ka zai hujja wani ana kai alhasbul kauni a taskhiri a takhawili ubangiji ne ya horar da shi Allah ya sa mu yi abubuwan guda biyu saboda haka anan ibn taymiya nan shine ke yi mashi imam al-farra raddi da yake cewa hasbukal mu'minu dun al-qa'idina wato wanda suke mu'minai sun isar sun isar maka sun ishe ka ka fita a matsayin wanda za su yi jihad tare da kai wanda za su yi aiki alkhairi tare da kai kuma bayan wanda yake zuwa a fita yaki tare da shi za mu dawo mu yi magana akan wannan wannan wata dajiya zan yi na manta ba mu faɗa ba lokacin da muke magana al'ita al'ita bayarwa muka ce matsala yana bayarwa musamman yana rayi a yana bayar da shari'a yanzu da baya nan hayar da ya babu shari'a da in kuma yana nan zai iya daukan wani abu daga cikin baitul mali da ubangiji ya ce gashi ka ba miskinai da fakirai kana iya ba su saboda al'ita ana iya dangata ma Allah da bazansa musamman lokacin da Allah ta'ala yake bazan yake rayi akwai wasu lafuza wanda za ku ga yanzu ma kwanan na ji ana tattaunawa ce wannan shi yasa na je na gaba mu dan yi magana saboda ka wata kila wani ya gani a social media kuma ya ji abin ya bara masa kai akwai lafazin at-tauba lafazin tuba za a ce tuba ga Allah ne kadai ko za a ce tuba ga Allah da manzansa shi ma wannan shi ne abin da muka faɗa a yanzu anan in ka bambance su za ka bambance lamuran guda biyu idan kana maganar tuba wani lokaci ana iya itlaqin tu lafazin at-tauba tuba ana maganar karban tuban bawa ana maganar kankare mishi zunubai ana maganar wato gafarta mishi wani aikin wane ne wani aikin Allah ne kadai karban tuban bawa wani kuskure yayi ma Allah ta'ala Allah ce zai karbi tubansa ya karba ma zai kuma kankare mishi zunubai zai kuma ma gafarta mishi bal ma zai kawo mishi wato wani tukunci saboda tuban da ya yi to wannan shi ne abin da imamu hakim annai saburi ya ruwaito cewa da isnadin zuwa ga hasan basri zuwa ga al'aswar ibn sarir cewa an zo da wani bawan allah wajen manzo allah ya yi tuba ya yi zunubi da aka zo wajen manzo allah sai ya ce masa ya ubangiji ni ina tuba zuwa gare ka wala a tuba ila muhammadu amma ba na tuba zuwa ga muhammadu sai maza Allah bayan ya ji wannan magana sai ce arafa al-haqqa li ahlihi ya san cancanta ga wanda sun cancanta da shi wannan tuban da aka yi magana a wannan hadisi ana wannan hadisi wannan tuba da mutum hasana shi amma dai akwai hadin kifa sun basri bai riski bai da saurari al-aswar bin sare ba amma dai magana ce wanda tana da kyau kwarai da gaske wannan tuba a wannan hadisin ana magana tuba wajen kankare zunubi wajen karɓar tuban bawa din yayi wani zunubi sai aka kankare mishi zunubin kuma aka karɓi tuba to wannan tuban baka da dama irin wannan tuban ka ce ina tuba zuwa ga Allah da manzansa baka da dama ka faɗa haka sai da ka ce ina tuba ga Allah shi daya saboda abin da kake magana da at-tauba shine qabul tawbatul abdi wa takfirul lahi ma'asihi wa dhanbihi da yanda dhanbahu da yanda ubangiji ya kankare masa zunuban sa baki daya da kuma wato sayyi'at din sa baki daya wannan shine abin da kake magana at-tauba anan to lafazin at-tauba kuma yakan zo da wani da wani ma'ana na yare kusa da mazan a tauba asalin sa ma'anarsa a rujo komawa to wani lokaci akan zo wannan farko da mai magana tuba daga masaban Allah to akan zo kuma idan wani ya yi maka wani laifi sai ce na na dawo da can ya maka wani abu ya tsaya da ya kaurace maka ci to yanzu na dawo yanzu na dawo a yi hakuri yanzu na dawo wannan abin da na yi na dawo don ka ina son dai in yadda da kai kai abuwa game da komi ba komi ba istirtaba wa sirba'a istirtaba shine wato in zan yadda da kai in wannan wannan fushi da kai da ni in wato a kawai shi to wannan kaga a yare ne a yare ne in ka ce tutu ila fulan abinda kake magana bayan da can ka saba masa sai ka koma wajen ka saboda abin da kai wasan nan ka nuna masa kana da dama kuma kana neman abuwa kana neman kuma abin da kai a baya amir shi komi ba komi ba wato raja'ata ilaihi isti'taban wa talaban li safhi wal afwi to irin wannan shi ba a aka iya kana iya gani a yaren shari'a ko kuma a yaren wasu da mutum magabata sun yi irin wannan wani wanda bai fahimta ba sai tsammanin abin da suke magana shine wato tuba na karɓar na wato zunubi akwai hadisi da ba ce a sahihai ne hadisin Aisha wanda ya shigo sai ya ga ya ga wasu wato zane-zane da sai ado da su sai mazala sai ya fita yana fushi to Aisha ta je tana biba fushin da mazala yake yi sai ta ce masa atubu ila Allah wa rasulihi atubu ila Allah wa rasulihi to wannan me yake nufi yana magana tana magana tana neman ubangiji ya karɓi tuwanta shi ma annabi ya karɓi tuwanta bayan ta yi zunubi ai ma sai a mata bayanin tukuna zunubin da ta yi ita yanzu ai tana neman abin da ta yi ne ba ta san me ta yi mata kula sai a mata bayani dan sai a lokacin da aka mata bayanin cewa bi san cewa kaza da kaza da ake kai haramun bane to kaga a lokacin ba tana magana da ta yi wani zunubi ne a neman tu ita ita magana ta yaje mata bayan da take magana kenan ba abin da take magana wato na dawo zuwa ga in dace da abin da mazala yake so ya kuma yadda da shi ni da ba na yi dan wato dan wato in faranta maka sai ba kuma ban faranta maka ba to yanzu na dawo zuwa ga abin da zai faranta maka me kake so maka yanzu wannan shine atubu ila Allah wa rasuli ta ta lafzan Allah a wurin saboda da dawo mazala ai ibada ce da da ma da da mazala Allah kamar da da ma Allah ta'ala ne yadda da mazala kamar yadda da Allah ta'ala ne saboda haka sai ta hada Allah da manzansa a wannan wajen sai ta gudanar shi ma gudanar da al'ulul mutaraka shi ma ya zama kamar abin da take magana kenan saboda haka in ka gani a wannan waje malamai suka ce abin da ake magana shi ta koma wajen manzon Allah saboda ta dauke wannan zargin da ya mata to kuma dauke zargin manzon Allah daga kanka wannan ibada ce za ka sai ta hada shi da Allah yanda ake cewa wallahu wa rasuluhu abdu an yurbuhu to ai al-irba ta nema isti'taban ne wasirba'a to wannan shine ma'anar sa wannan wajen a tun da a yanzu mu saboda yanayin abubuwa da suka ci kurkuɗe ba ba da shawara a ce a tuhu ilan lahi wa rasuli yanzu da ba yanzu da zama baya da ba ba kai da maka faɗa ka amma kai da kawo shi a yare da wannan ma'anar arzu din saboda gudun kar ka kawo wata magana wata za ta haifar maka da matsala matsala a rasa gane ka a rasa gane me kake magana to sai ka kawo wata lafazi wanda yake ya fitowa fili wanda kowa zai gane ka kada baka ce a tuhu ilan lahi wa rasuli kuma a ji ana tarjima kamar yadda kuma idan an samu kowa wani malami ya faɗa a wannan ma'anar saboda ya daga ya samu kuncin lafazi irin wannan lafazin kawai zama a baki ya faɗa to sai a je a samu shi mafita irin wannan mafita sai a fitar da shi ba kuma sai a koma a ce kuma dole dole sai ya tuba dole dole kuma sai ya yi kuskure kuma dole dole abin da ya zunubi ya yi shirka ya yi shi bayan yana gaya muku shi ba shi ba shirka ya yi ba kamar yadda za ku ga wasu ƴan bana bakwai suna yi ba guruntun ni ne ne bayan ce ne wata magana sai ya faɗa ya bayan bayani ya yi fatan bayani ya ta bayani kuma a ce ba a yadda ba kuma sai an maka da ka ce ku ne kuke karɓar tuba wani ba a yadda ba sai an abin nan in misali a a ok wa ba dan annabi ya gaza ba wata ba zai maka mutum wannan ba dan ya kasa ba wa ba a yarda da annabi ba dan annabi ya kasa ba shi da fadin kasa wannan a ran Hausa ya danganta da inda ya zo in aka ce wani ya kasa shine ya gaza in aka ce ya kasa ya kasa bai daraja in an ce ya kasa kaiwa wato ya gaza ya kai inda ake son ya kai akwai yanayin ba da aka cewa da ya kasa wajen hudu shi da iyali ana magana a wata magana ake magana da sai aka shirya magana kasawa wannan ya danganta da yanayin da lafazi ya zo so wanda ba shi asalin sa dan bauchi ne ya yi magana wanda yana yana garwe da wasu wanda ba hausawa ta can ba ya yi magana ce ga abin da yake nufi ko kuma ce a ba haka kake nufi ba kana kake nufi kuma sai ka tuba irin waɗannan abubuwan ya kamata wato a da zafin kai kwarai da gaske a kai idan malami ya yi wanda kun san shi wato umumu a hawalihi yana tare da hadisuwa jama'a kan abubuwa to yayin da ya wani abin da yake ya kawo wani kadabani ya yi wani wani harshe wanda take akwai matsala tare da ita sai ku gyara ku ce ka kawo lafazin yafi wannan amma dai abin da kake nufi na ma'anar wannan ma'ana ce ingantacciya wannan shikenan da yawa malamai sun yi haka an kama su da irin wannan amma ba kuma haka na a kulla wasu balbalin bala'i kuma a ce wai sai ya tubo ba sai ya tubo ba shi ta tuba wai ko ya tubo ba ba ya taba sai ya zo dai ka kawo wani lafazi wani abu ne kuke yi kamar ku ne kuka ce shi wannan ba daidai ne ba saboda haka ibnu taymiyyah yana yin magana cewa fadar Allah ta'ala hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin abinda ake magana shine Allahu kafika wa kafil mu'minin Allah ya isar maka kuma ya isar ma wanda suka bi daga cikin mu'mini duk ya isar muku amma zai taimake ku zai karfe ku kuma zai tabbatar da ku akan addinin ku wannan shine alhasbu da ake magana ala amma ko da da zai kawo alhasbu wanda yake da alaka da wato alhasbul kauni ne wani abin da ubangiji ya more maka kace ya ishe ka din da gaske kuma ya ishe kan wannan babu laifi ka ce mutane uku sun isa mutane uku kake nema ko mutane uku sun ce ka wajen ɗaukar wannan hatun wannan buhun ka ce a mutane biyu sun isa a wannan isa da kake magana ba isa ne na kariya na kariya ba isa ne na abin da ubangiji ya hore musu ya ba su kwandiya su ɗaukar abu wannan shi kawai kake magana wannan shi alhasbul kauni at-tasghiri at-takhwiri ubangiji ne shi ya horar da su a haka amma alhas min qasaisul ilahiyya wa rububiyya shine wanda ubangiji zai baka wani kariya zai tabbatar da kai zai taimake ka to wannan ba a dangata ba wannan ba aliki ce Allah ta'ala shi da ya ibn tamiya yace wa qala ta'ala kuma saboda haka ubangiji yace alaysa Allahu bi kafil abda kaga Allah ta'ala ai yace irin shi irin yanda okay akun na Allah kama qad sallahu fi ghairi hadha al-mawdi' yace wannan kuskuren kamar yadda muka bayyana shi a wannan da ba nan ba a wasu da cikin tafan mun bayyana kuskuren wanda ya fasara cewa hasbukallahu wa hasbukal mu'minuna dunal qa'idina wanda ya fasara shi al-farra muka ce masa kuskure ne wannan to a wani waje mun ga mun faɗi yanayin fuskan inda ya kuskure din amma anan ba na ba shine sharɗin mu anan ba za mu faɗa anan ba wannan a wajen minhajus sunna wasu wanda daga cikin tafarsa al-hanabi ya ce ya faɗi wannan maganganu din cewa wajen wannan kuskure ne wa qala ta'ala Allah ta'ala kuma ya ce alaysa Allahu bi kafin abda ashe Allah bai isa bawansa ba bai isa bawansa a matsayin mai kare shi ba a matsayin mai tabbatar da shi a matsayin mai karfafa shi a matsayin mai taimakonsa ba alaysa Allah bi kafin abda haka da wato da ifradi Hamza ibn Abi Azayya da yace alaysa Allah bi kafin ibadahu ibadahu ne zama ana magana kuma bayan wato annabawa baki da yace alaysa Allah bi kafin ibadahu Allah bi isa wato bayin sa a matsayin mai taimako mai taimako addinin su wannan ibada mu kenan kace abdahu ba kana magana maza Allah shi daya ko ne aka karanta wannan ya wannan yayi daidai alaysa Allahu bi kafin abda shi Allah ta'ala bai isa bawan sa a matsayin mai bada taimako ba sai ga su suna tsoron taka da wani wanda ba shi ba so da ka alin tsoron taka da wani annabi da wani Allah ta'ala Allah ta'ala shi zai taimake ka in ya taimake ka kuma ba wanda ya sai wato ya tabar da kai wa tahriru zalika yace to tahriri wato bayani farkala bayani abinda muka faɗa nan wannan ayoyi da kuma duk bayanin da muka yi a baya duka shi yanzu sai yanzu ma ibn tabiya zai fara bayanin sa shi annal abd shine bawa yurad bihi al-mu'abbad alladhi abadahu Allah wani lokaci an ce al-abd ana iya nufin cewa bawa ne da ubangiji ya bautar da shi fadallalahu ubangiji sai ya horar da shi zuwa ga yanayin salon rayuwar da ubangiji yake son ya rayu a kanta wa dabbarahu kuma ubangiji ya gudanar masa da arzikinsa ya kuma gudanar da shi zuwa ga yadda ubangiji yake so ya da shi wato dan adam ubangiji ya yi rayuwarsa a ƙasa ne bai sai hausa ba bai sai kawai tashi ba kaga ubangiji shi ya war da shi a haka wannan ai bauta ce shi ne al-mu'abbad abin da ibn taymiya ke magana kenan wa dabbara wa sarrafa kuma ya fuskantar da shi zuwa ga inda yake so kuma yadda yake so wa sarrafahu wa bi hadha al-i'tibar to ta fuskan wannan lura fal makhluquna dukkan bayan Allah kullum dukkan su ibadullahi wannan dukkan su bayan Allah ba wanda isa bai fita daga bautan ubangiji mu'abbaduna dan ubangiji shi ya halice su ya kuma sa ko su sha iska su rayu ko su ki shafi iska su ki rayuwa ko su ci abinci su rayu ko su ki ci abinci su ki rayuwa ko su ba wani su su gayi su rayu ko su ki kuma su gayi mai nufa ko su rayu a nan wato ɗanɗanin ƙasa ko kuma su za su tashi wasu mutu ubangiji yanda ya rayu ya halice ta haka za ka rayu to wannan bautan Allah ce kuma to amma ubangiji shi ba akan wanda yake bayarwa ko yake bayarwa ba saboda wannan ba wanda yake fita ba wanda ko an rancin arni bai isa ya ce zai fita daga wannan mutan Allah ba al-abraru minhum wal fujar wato na gargarun su da mutanen banzan su kowanne yana cikin bautan bautan ubangiji ta wannan bangaren wal mu'minu wal kufar mu'minan su da kafiran su wa ahlul jannati wa ahlul nar mutan yan wutar su da yan yan aljanna su da yan wutar su in saboda huwa rabbuhum shi ubangiji ai shi ne ubangijin su saboda haka shi ke masu arziki duk yadda ko duk zakin da su masa ubangiji ai shi ne masu arzikin dole sanar wanda su zai masu arzikin ne kowa bayan shi inda suna da shi ana da sun je sun sun wadatu gabarinsa amma ba su yi wadatu gabarin ubangiji ba huwa rabbuhum kullihim shine ubangiji su dukkan su wa malikun ko shine wanda ya mallaki ya mallake su makwakwada su gabaki tana hannunsa la ya kharujuna an mashi'ati wa qudratihi ba za su iya fita da kai daga ganin damar sa ba da kuma wato ikon sa yanzu mutum ya ce a a wato zai fita daga ganin damar ubangiji kawai ubangijin ya ga dama shikenan sai ya rike kafa ya rike bakin ya rike shikenan sai a baka kai abin da ka ga dama ba za ka iya ba ba shi ga duk abin da kaga muna yi muna ƙarƙashin gandan ubangiji ne yayin da kace zaka tashi kace gobe da tassa baka ya zai kana tashi sai ya sa baka ciwon kai kuma ka kasa ba shi bashi'an ubangiji ba ba ya rasa bashi'an kake nan ba gandan ubangiji ya rasa gandan maka to ashe kaga ɗan adam ba sa iya fita daga gandan ubangiji ba sa iya fita daga kudaransa ikonsa in kaga sun samu wani iko to ubangiji ne ba su iko kuma ya ga ba abinda suka yi suka yi daga cikin ikon da ya ba su la ya fa tuna an mashi'ati ba ta fita daga ganin damar ubangiji wa qudrati kuma ba ta fita daga ganin daga ikonsa wa kalimatihi tammat kuma ba sa fita wato daga daga wato maganganun ubangiji na halitta abin da ya kaddara musu cikakku ana ti dai dawo zu habarun wala fajirun wanda wato wani nagari ko mutum banza ba zai iya kubucewa maganar da ubangiji ya zartar a kansa ba kadar da ubangiji ya kaddara a kansa idan ubangiji ya kaddara za ka kuɗi kana da kuɗi ko ba kada kana da wato kai mai da'a ne ko ba mai da'a bane tunda ya riga ya kadara ba wanda yace ya cire ya kwace maka wannan arzikin tunda ubangiji ya riga ya faɗa cewa kai mai arziki ko ubangiji kuma ya riga ya zartar cewa wani ba mai arziki bane ko wani shekara kaza kawai zai yi a rayuwarsa in an ga dama mu mun mun haɗu duka mu da na farko mu da na ƙarshen mu to bai isa mu kautar da wannan maganar ubangijin ba saboda haka la yajawizuha barru wala fajiru magana da ubangiji ya yi hukuncin da ubangiji ya yi ba wanda zai iya fita daga wato hukuncinsa mutumin kirki ne ko mutumin banza ne wannan in tabiya kamar yadda al'adarsa kenan dama galibi yayin da yake magana shi zaka ga yana shiga cikin ayoyi da kuma hadisai yanzu kaga wannan mashi'a da ya kawo ai shine wa ta yauna illa insha Allah ayar da ani ce kawo wanda ya magana cewa wa kalimatu tammatin lati la yajawizu la yajawizu habar wala qafatir wannan hadisi ne hadisi ne Imam Ahmad da Imam ibn sunni ya ruwaito a cikin amrul yawmi wal layla dinsa ta hanyar Ja'far ibn Sulaiman al-Bubai daga Abu Tayyah Yazid ibn Humayd al-Bubai daga sahabi Abdurrahman ibn Khambash daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah wannan addu'a ne manzo Allah ya karanta Jibril ya ce ya karanta lokacin da ya je wani aljani yana nema wato ya ya kawo masa hari sai aka ce ya karanta ya karanta أعوذ بال أعوذ بكلمة الله التامات لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ina neman tsari da wato ina kamun kafa wajen neman tsari na da kalmomin ubangiji cikakku wanda kalmomin nan da ubangiji ya zartar ba wanda ya sai kubuce masu mutumin kirki ne ko mutumin banza ne daga sharrin wanda ya halitta ina neman tsari daga sharrin wanda ya halitta ba zan ya karanta ko ubangiji ya tsare shi saboda haka nan ibn tabi'a ya kawo wannan hadisi ne istishhaji da shi ya shigar da shi a cikin maganarsa yace la ya kharujuna an mashi'atihi wa qudratihi ba ta fita daga ganin daman ubangiji da kuma ikon sa wa kalimati tamma da kuma kalmomin ubangiji da tattu ku wanda ya zartar allati la yajawizuha barun wala fajirun wanda ganin daman sa da ikon sa da kuma zartarwa da ubangiji zartar mai da'a da mutumin banza ba sa iya kubucewa ba sa iya ketare wannan abin da ubangiji zartar din ma sha'a abin da ubangiji ya ga dama kana shi zai auku wa illa mai sha'u ko su su ga dama ba ubangiji ya ga dama zai ruwan sama sa ba wanda ya ga dama ya hana ko ubangiji ya ga dama ya bada ruwan sama ba wanda ya isa ya ce sai ya kawo sai ya roka tsakanin da shi kawai roko wa ma sha'u abin da kuma su su ga dama illa mai sha'u in shi ne ga dama ba lai kudu bai zama ba bai zama ba yanzu yau da da muke zami wannan karatu ai mun ga dama zai karatu da ubangiji ga dama da zai karatu ba sai ya zo a samu a samu matsaloli a yi waye ko ka zama ni ban da lafiya ko wani abu makamacin wannan ko da a samu wani dalili cikin dalilai amma da yake ya ga dama kawai sai gandaman mu kuma ta zama kawai ƙarshen gandaman sa shike sai muka kafin kuma to wannan shine wato abin da ubangiji ya ga dama shike aukuwa abin da kuma bai ga dama kuma ba zai auku ba kama qala ta'ala kamar da Allah ta'ala ya ce afa ghayra di afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un shin kuma bayan addinin Allah ne suke bida alhali ga Allah ta'ala ne kadai wanda ke sammai wanda wanda suke kasai suka sallama suka miƙa masa wuya aw'an a halin kasance wasu sun miƙa wuya wato da ganin daman su wa karhan ko kuma suka miƙa wuya ala tilas wa ilayhi yurja'un kuma gare shi ne kadai za su za su koma wannan aya a tabari ya mata fasara kamar yadda muka faɗa usulubinmu shine mu kawo fasar da malamai suka yi saboda in wani ya saba mana kusan shi da ya saba shi waye magabacinsa ibn jarir al-tabari a cikin tafsirinsa wani tafsirinsa shine tafsiri mafi dadewa wanda ya daga farko zuwa daga tun daga alhamdulillah zuwa min aljannati zuwa min aljannati wan nasi to dai sai ke cewa afa ghaira ta'atillahi fasaran shine shin kuma bayan da'a ga Allah ne wato da'a nan yana maganar ibada kuma bayan da'a ga Allah ya taltami suna wato riduna wanda kuke bida wala hu khasha'a man fis samawati wal ard alhali ga Allah ta'ala ne kadai wanda ke cikin sammai da kasai suka wato mika suka kaskanci zuwa gare shi fa khaba alahu bil ubuda suka wato kaskantar da kansu gare shi ta hanyar bauta nan bauta nan yana maganar har bauta ta tilas وأقر له بإخراج الربوبية وإن suka tabbatar masa kuma da da wato kadaita shi wajen abin da yake na rububiyarsa wato halitta da kuma bada arziki wa in ka wa qala lahu bi ikhlas at-tauhid wal uluha kuma suka mika masa wuya wajen tsantsanta masa tauhidi da kuma bauta abin da ta kawo wannan maganar a kaga anan ibn jarir al-tabari da ya kawo wannan ayan qawwa wa karhan yake ta fasarawa ya ce ga Allah ta'ala ne kadai bayi suka miƙa masa wuya suka ƙasƙantar da kansu zuwa gare shi a matsayin cewa shi ya halicce su a rububiyarsa ya ce bi ifradin rububiyya wajen rububiyya wajen ubangiji shi ya halicce su to gare shi ne dole su haƙura su miƙa wuya su yadda cewa shi ya halicce su wannan mai aikin tawhidi tawhidi mene tawhidi rububiyya da ya gama kuma sai ce kuma wal qala lahu bi ikhlas at-tauhid wal uluha kuma ya miƙa mai suka miƙa mashi wuya wajen tsantsanta mashi tauhidi da kuma wajen bauta da ɗan adam zai masa wajen soyayya wajen kuma kaskantar da gaba zuwa ga Allah wajen roƙo wannan kaga tauhidi wani tauhidi ne kiran uluhiyya uluhiyya tauhidi rububiyya tauhidi uluhiyya da Allah me ya kawo maganar masu cewa babu tauhidin uluhiyya da rububiyya ibn tabiya shi ya kirkiro wannan shi bid'a ibn tabiya ne kaga ne ta ce ce rububiyya a farko da ya gaba kuma ki tauhid ikhlasu tauhid wal uluha uluha ba shi ta uluhiyya ba amma yanzu wasu sun ce wai ibn tabiya shi kirkiro haka haka haka professor wannan ba yake da suna wanda ke biyu ke professor mai bushira professor mai bushira ya ce wanda wanda ya kawo ya raba ya ma raba tauhidar uluhiyya da rububiyya wannan ma shi kansa ma wato kusan ma yana nema ya ce ma kusan kafirci ko shirka akan Allah to ka zuwa ka ga irin irin wannan wanda ka daɗe kana karatu amma ga littafai kuma kana kana danka suka je ka karanta ka dabbobi ba za ka gane ba za ka dabbobi ka gane ba yanzu wannan wani abu ne ke da wahala a gane ga shi abu da ibn jarir al ya faɗa da ya yi mai magana qaw'an wa karhan yace qaw'an shine wanda suka sun miƙa mai musa wuya ta fuskar rububiyya ubangiji shi ya halice su shi ke ba su arziki akwai wanda zai fita daga wannan tauhidin ba wanda mai fita yace kuma wankada lahu bi ikhlasi tauhid wal uluha suka kuma mika masa wuya wajen tsantsanta mishi tauhidin sa da kuma bauta kaga uluhiyya ta fito isa da malamai suke cewa in da ana magana uluhiyya da rububiyya ne in ka shiga tafsirin ibnu jarir qabari tafsirin qabari to ka ta gani kenan uluhiyya rububiyya ya ta faɗa kenan uluhiyya rububiyya uluhiyya rububiyya amma yanzu an ce wai abun a faɗa wannan magana mu shi ya ce wai kawai ai wannan wai kalmar ka da wannan tauhidin wannan duk wanda ya kawo soke ya muku dawo addini ko wani abu makamancin wannan abin da ya baka babaki wato mutum wanda ya jima yana kato kamar mai bushira a ce wai wannan wai har zai gagara ka kasa fahimta wannan ya abu ne mai wahala ba mu kawo bari mu ci gaba kan tafi gani daidai wannan ayar akwai abu aliya rufai ibn mihran ar-riyashi da yazo yake cewa kullu adamiyyin duk dan adam akarra ala nafsihi bi anna allaha rabbi ya yadamma kansa cewa ubangiji na shi ya halicci ni ya yadda tunda ya san dai ba shi ya halicci kansa ba don haka dole ya cewa halittarsa da aka yi da iska da yake shaka ba ba kawai kitibus bane dole akwai wanda ya halice shi sai dai irin Allah takabburanci yace kullu adamiyin aqarra ala nafsi bi anna allaha rabbi wa ana abdu kuma ni bawansa ne faman ashraka fi ibadatihi duk wanda yayi ma Allah shirka duk da haka duk da ya san cewa ubangiji shi ya shi ya ce shi ya halice shi fa huwa alladhi aslama karhan to wannan shine ya mika ma Allah ta'ala wuya ala tilas yanzu yana yana cin albarkin rububiyya ce kawai yana cin albarkin iskan da ubangiji ke bashi da abinci da kuma sanin da ubangiji ya halice shi dole sai ya rayu akan wannan sanar wannan kawai akan wannan ke bautan Allah amma baya bautan Allah a labinsa da soyayyarsa shine karhan wa man akhlasa lillahi al-ubuda duk wanda kuma tsanta ma Allah ta'ala bauta kuma fa huwa alladhi aslama qaw'an to wannan shine ya sallama ma ubangiji ya kuma mika ma ubangiji a matsayin yana masa da'a yana so kuma yana son ubangiji da Allah ya zo wannan ba rububiyya da uluhiyya ba shi ya ce kaga a nan sai ya faɗa cewa duk ɗan adam tauhidin rububiya suna yi ba Allah amma yanzu kaga sun ce wai ƙarya muke yi kamar da muke cewa babu wani babu wani ka in ka ce wai wa ya halice ni Allah la ilaha illallah wa ai la khaliqa illallah kamar da haka suke faɗa su in ka ce la ilaha illallah babu in bauta da gaskiya sai Allah mu muna maganar bauta su kuma suna maganar la khaliqa illallah la wajida illallah ba wanda ya samu da kai sai Allah ba wanda ya halice ka sai Allah ba mai ba da arziki sai Allah mu kuma muna cewa ba shine halitta ba shine ma'anar ba Allah sau da ba wannan ko an sun san wannan wannan in ka zo ka ce wa ya baka wannan arzikin ne ya kai kirista ne ce Allah ya bani ba yana faɗa ba to ai shi ne abin shi Abdul Ali ana ya sake faɗa yace duk dan adam ya yarda cewa ubangiji shi ya halice shi kuma ya san cewa shi bawan Allah ne saboda in ka ga duk da haka wajen bautan Allah ya yi Allah shirka to wannan shine wanda ya sallama bangaren rububiyya bai sallama bangaren uluhiyya ba shine kuma yake bautan Allah ala tilas amma baya bautan Allah kuma a soyayya da biyayya to amma ya faɗa wanda an ce wa duk abin da aka faɗa abin ba haka bane wanda ya faɗa ba kaga cewa suke yi duk wanda yace tauhidul uluhiyya rububiyya al-asma' wa sifat to ya ya yi kamar shi da kafirai masu faɗan tasrifi tasrifi shine Allah ɗaya uku kirista Allah da Allah uba Allah ruhu mai tsarki wai muka ce uluhiyya rububiyya asma' wa sifat Allah ne alaka wannan da wannan kuma ubangiji ba shi ya faɗa ba faɗa wannan maganan ba ko ba ta ko kullu Allahu kaje kullu Allahu ahad wannan lafazin Allah ya nemi uluhiyya kaga ahad kuma ya nemi ahadiyya sa fi uluhiyyatihi uluhiyya ya zo ita Allahu samad abin nufi da bukata shi yana bukata kowa na bukata kuma shi kuma ba bukatan kowa wannan ba rububiyya kenan ba shine ka ce Allah ya bani ka arziki Allah yi min yi min yi min yi min ba shi ne samadiyya ta sa ba kaga uluhiyya ya zo da ya gama kuma ce lam yakul lahu kufuwan ahad in dai a sifa ce ba wanda ya kama da shi ba asma wasu ba kenan ba amma wasu ce babu shi in wallahu ka kana kanta kullun ka kasa karanta ka kasa zuwa ka je ka tafsirin malamai da mun ga ga in kana san a ga maka a san sheka waye ubangiji da kake bauta in Allah sai sheka aka tabbatar ko to bariya Allah ta'ala ke cewa wannan rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma فاعبده واصطبر لعبادتها تعلم له سبيلا رب السماوات والارض ubangiji sammai da kasai wato shi halice su ba ana magana ba ila khaliqa kenan ba kowa ya dan ubangiji shi halice sammai da kasai da abin da ke tsakanin su har rububiyya kenan da aka gama sai ce fa abudu wasabil li ibadi to ka bauta mishi shi wanda ya halitta ne shi aka bauta ba ba uluhiyya kenan ba sai aka ce kuma hal ta'lamu lahu samiya ka san wanta mukansa ba asma'u sifatu kenan ba wato babu wani tamka ga ubangiji amma an ce wannan wani wai an so ake an kawo shirka ne ba shirka ne ma ka saurari wannan magana amma makin wannan abubuwa kun da mutane ke yi abu da aliya ba shi kadai ya faɗa ba mujahid ibn jabir da ya zo wannan aya an wa karha sai ya bada misali ya ce kamar yanayin yadda inuwa na kaburi ke karyewa yadda ubangiji ya ga dama yanzu lokacin da rana ta fito ko kana so ko baka so baka saka ce inuwa ka ta dawo yamma ba dole dai inuwanka a gaba za a ganta in rana ta yi zawali dole in rana kafin ta zawali kuma za ka ce saboda rana tana ƙiyanka za ka dan ganin wato inuwan naka ne a yamma in ta riga ta yi zawali kuma lokacin ko rana kuma ya koma kuma can yamma ta yi zawali ta zamo daga tsakiya za ka dinga hasko kuma inuwan naka ya dawo gabas to ka isa ka dawo lokacin ne dawo gabas game da shi yamma ka isa daga yamma ka dawo da shi gabas ba zai yiwu ba to wala ko ba ko ka so ko ba ka so wannan bauta ce ita ba shine abin da shi mujahidi yake magana anan wannan kuma kaga bauta ce ta fuskar rububiyya ubangiji ta fuskar rububiyya ibnu tabiya da shi anan duk yana ta kawo mana ne wajen mu gane cewa bauta da ake ma ubangiji bauta ta tilas ta rububiyya ta cewa ubangiji na shi ya halice ni wannan duk kafirai ma na yi wannan ba ya kansu ubangiji ke bayarwa ba kafirai ma na irin wannan in ka ce wa kai har ka gama har kai rayuwarka aka ka ƙara rayuwarka akan wannan tawhidi zaka yi to baka bauta ma Allah ba baka taɓa bautarsa ba kuma saboda wannan bautan da ba kai ta kafta ne baka ta kafta ba a lokacin ne to mala ce to bari mu karanta wannan fa'ar mala ce fa huwa subhanahu rabbul alamin saboda ubangiji shine ubangijin halittu baki daya wa khaliquhum kuma shine mahalicin su wa raziquhum kuma shine mai azurta su wa muhyihim kuma shine mai rayar da su wa mumitihim kuma shine mai kashe su wa muqallibu qulubihim kuma shike jujjuya zuwa zukatan su in ya in ya maka in ya maka wata goma shi da lutufin sa ka ta shirya in bai maka ba ka yi da mashi wata dagawa ya kare ka shiryan na kana kallo ya zo ya wuce ta gefen ka wa musarrifu umurihim kuma shine yake jujjuya lamarin su baki daya yayi wani mai kuɗi yayi wani ba shi da kuɗi wani dogo wani gajere wani na da zafin nama wani bai da zafin nama wani na da fushi wani ba da fushi wani na da ƙarfi wani rago ubangiji yayi wannan ba kai saka juya ba wa musarrifu umurihim la rabba lahum ghayrahu ba su da wani ubangiji ko ba bayansa wala malika lahum siwahu ba su da wani mamallaki ko wanda wanda ba shi ba wala khaliq wala khaliq lahum illa huwa babu wani wanda ya halitta ya halice su in ba shi ba sawa'un daidai ne i'tarafu bi zalika sun yadda da haka aw ankaru ko sun ce su usaida ba ko usaida to haka yake tunda dai ba kai kai ba kai yake kuka ciwi ba wa sawa'un alimu zalika aw jahiduhu sun san haka ne ko sun jahilta ka haka yake lakin na ahlul imani sai da su masu imani minhum daga cikin su arabu dalika su sun san haka sani na wanda zai gada musu da girmama girmama ubangiji da soyayya gare shi wa amaru bihi da kuma suka imani da shi bi khilafi man kana jahilan bidalika sabanin wanda ke bai san haka ba sai mu tashi a wannan fadar lakin na ahlul imani insha Allah idan muka zo sai mu sai mu tashi a wannan gaba insha Allah ta'ala abin da muka taji Allah ya ba mu lada abin da muka kusa da ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحابته أجمعين آه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته tambayar da kai akwai dan uwa da ya tambaye ni satin baya na jin koyar ran yaushe ne ranar alhamis ranar alhamis ya tambaye ni game da abinda wasu mahalarta qur'ani gashi yau wani bai zo ba amma dai na tambaye shi a ranar suna da wani wasu yan alƙab da suke sawa su ce ruwan da ya halarci qur'ani daga sultan su ma labdala suna yi daga sultan sai ko aziz ne to ya faɗa min haka sai na ce da zan tambaye su da kuma na tambaye su na tambaye su akan bisa suke ce suke ce ma wanda ya halarci qur'ani aziz sun min bayani kuma ni ma na musu bayanin da ya kamata in yi abin da yake magana da take mai inganci wacce sabanin wannan kuskure ne lafazin al'aziz aziz shine kana magana mabuwayi wanda kake so saboda haka lafazin al'aziz na ubangiji ne amma suna daga cewa asma'ul mushtaraka shi ita ba shi ma sunayen da ake iya sa wa dan adam in ka ce wada aziz ko aziza kana magana wanda kake so to ya zama wannan yana halatta ne kadai yayin da ka sa mushi aziz da azizan in saboda in an kira shi ya amsa tun yana yaro ka sa mushi ba wai dan ya zama wani gawutacce ne ya gagar kowa ba gagara ba dau ba wai sai da je gagara ya zama gagara ba dau ka sa mushi aziz to wannan bai halta ba saboda al'aziz na ubangiji ne ban ce kamar mahiru ba mahiru wannan kun ga wannan ba sunan ubangiji bane wannan amma sultan ba wannan kawo ba sunan ubangiji bane sai dai akwai wato miya da mulkinsa subhanahul qadir amma al'aziz wannan sunan ubangiji ne to sunan ubangiji abin da yake ana iya sa wa dan adam kamar hakim kamar hakam kamar aziz wannan idan ka sa ma dan ka suna wannan irin wannan kamar kabir kabir ma sunan ubangiji ne abdul kabir to ana muna sa kabir aiko to idan ka dauko ka sa ma dan ka suna wannan kabir to sai ne zama kayi ne ta fuskar alamiya kawai dan ka kira shi ya amsa kurfa nawa ne kawai yanzu ba wai dan yana da wani sufa na gawuta ka sa ka sa mishi kabir ba in saboda yana da sufa na gawuta ne yanzu yayi tarayya da ubangiji kuma a alamiya da wasfiya ba zai ba da halatta ba saboda haka mazala sai sa hakim bin hizam tun tun yana yaro aka samu hakim bin hizam sai bai ce canza sunansa ba amma hani abu shuraih ana cewa abul hakam a jahiliya da yanzu ce me yasa ake ce maka abul hakam ne sai ce ai saboda na yi hukunci suna yadda sai ya ce a a to ka canza sunan suna ubangiji shine shine mai hukunci saboda haka na ce musu al'aziz ne suka sa ma yaran su me yasa kusa saboda ina fahimtar saboda sun yi hadda ne sun yi wani abin da sauran yara ba za su iya yi ba kaga akwai wani gawurta kenan haka ne haka to ba daidai ne ba wannan alqab na da gwanaye sun kawo da al'aziz da ina na buwaya ba ku sa musu suna ba sai daga bayan bayan ya wani aikin bajinta to wannan aikin ubangiji ne kuma ba a ba a haka saboda kamar ka dauko wani wani suna qawiyun kawai ka ce kai da za ka sa musu sunan wani mai karfi ba a'a sai ka dauko wani sunan karfi ka sa wanda ba sunan Allah ba amma lafazin alqawi wa abdul qawi alqawi sunan ubangiji ne saboda ya a hausa wani lokaci za akwai akwai wanda za ga a wajen wasa a ce wani maye ko wani abu kaga maye a wani ba da Allah bane ba sunan Allah bane wannan amma da zai aka dauko wani gagara ba dau azizu wani kawiyu hakimu ka ce wai a wane ai in yi hukunci kamar yan kauka to mun sa maka hakimu to wani haramun amma in kana mishi duk a farko al'amari kace hakim ko hakan wannan wannan ta fuskar alamiya ne ba wasfiya ba wannan babu laifi sai dai suna da dama can ubangiji bai yadda a tarayya da shi ba kamar Allahu baka cewa wannan samu wani Allahu me yake da shi ne za ka Allahu Allah ar-Rahman babu الخلاق باب وانا اما القوي الكبير العزيز وانا ده انا ايه اما من ده المتكبر متكبر وانا شي ما sunaye na kasa yana da isa da ji da isa kibriya ne wannan wannan bai halatta ba to wannan shine fasara kai da kamar na ga amsa kuma na musu bayani su ma insha Allah za su za su ga an samu annasu wal masu insha Allah abin da baka da Allah ba mu lada abin da baka sai tana ya kai mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah